أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤمنون بنسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما حول والقاتل لما قبل ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ورساله العظيم اللهم ارزقنا من شر الاعداء وخير الصالحين وبطر الماكرين وجور الظالمين واحسن الهاتفين ولباب المنافقين وشر الأشهاد وعدد المرتدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين للذين من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن قاموا فإن الله غفور رحيم a wannan aya duk daga lokacin da su sabon manzon Allah suka yi tambaya a kan maganar haila wa yi tsaro na tsari da wakili kulkowa azan a cikin za a suna ni lura ta faru wannan hasari da wuka da ta fara faru wannan ne da ya fara kuma ba inna la yi hoto wani wa yi hoto kan da girina tunda da wannan lokaci kabarin haila shi ne ana zai ambata mana maganan yadda shi zaman aure yake da kuma yadda hukuncin shiga yake da hukuncin zaman iska na shiga ko zaman gida na mutuwa sannan haka yake yadda zai yi nuna yake sa'ir lallai ga waɗanda suka yi rantsuwa cewa ba za su ƙara kwanciya da matan su na aure ba wannan abu ya faru su kwanciyawa idan ɗan biyar suka bai matan sa wani abu ta hana shi sai ce ya rantsi ba zai ƙara kusantar sa ba sai da wana har Allah ya yi kuma zama ya zauna a kan shekara goma sha uku su kwarantawa suna son yin wannan al'ada in sun tambayi wata abu ta hana su sai su yi rantsuwa ba za su ƙara kusantar ta ba to har sai mazala ya yi kawara ya dawo madina to shi ne aka yi kawar a wannan aya cewa sun tafi da yusuf da bin isra'il lalle waɗanda suka yi rantsuwa ba za su ƙara kusantar iyalansu da kwanciyar aure ba Allah ya ce da rabu arba'ati al-kawai matan su zauna su yi sauraron wata su kuta hudu ya yi shi ne da ya wurin sa ba shi ke nan suka ya ma'ana suka ɗaya ya yi tsakanin da wannan mata amma da shi mai kawo zan daga bayan mutum ya dawo ya kwanta da ita bayan kula ya yi rantsuwa ba zai ƙara kallonsa ba kuma yi na rahuru Allah bai kama ni rantsuwa da ne nan Allah ya gafarta mana rahimu sannan kuma Allah bai ji kai ni Allah bai ji kan da suka ta aljanna suka ya yi rantsuwa sabo yanzu ya dawo da baya da haka kudu da ya zuwa sai da wani kawar kan yaran tafiyan wajen aure ba ta kai tsara ko da bai zama ta abu da garin zuwa ba za a nemi ko ya dawo da baya ko kuma al'ali ba su suka daya ya fahim fahu wa inna laha ghafurur rahim idan ya dawo da baya ya janye wannan rantsuwa Allah ya gama rayi Allah ya tunai Allah ya gama zaman Allah ya kawo ko yana da wannan
وإن أدموا السلام فإن الله سميع عليم ولله تعالى وإن لا سبيل عليه ألا يتقال أن أي داود يأتي أي أن تسبيع بغيره في من قال وقال فأتيه وكان قويما ولا تولى له قال إذا يأتي أحد الشفاعي يأتي يتجدني فإن الله سبيل ألا يأتيني يا تعبد إيمانا فإن عليكم kuma ya san irin niyyar da ya kulla a cikin zuciyarsa sai su na gudun Allah yana cewa a wani aya wani aya Allah yana cewa wani sassan yi wa an san shi mai shahararwa hannu sai da yake cewa Allah zai yi wa kowace shi Allah zai ba shi wanda yake so ita ma Allah zai ba ta mutumin kirki wanda ya yi
والمؤلفات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وتربيان عليهن درجة والله عزيز حكيم نمر على بين مكاننا وتشرع إذا إذا لم يشرع irin zaman da ya kamata wanda aka ba ta yi kafin ta yi wani aure domin ta ba ta na ta geta wani zai aura ba kamar shi zan ka sayar da fili kada ka sayar da wanda ya saya ya kawo bulon ki fara yi ba ko kuma ka sayar da kota kana sayarwa wanda ya saya ya fara hawa ba dole sai ta yi zama saboda tantancewa cewa akwai ciki ko ba ciki domin kana ɗauki rauni a ba wani duk yake abu ne wanda yake rufe Allah kaɗai ya san abin cikin kowa suke amma Allah ya sanya shi haila shi ne alama da yake nuna cewa akwai ciki ko kuma babu ciki shi yasa Allah ya ce wani kuma Allah ƙawatu matan da aka sake su suka ɗaya ko suka biyu ko suka uku ya karɓar da bilan su fitina za su zauna ba za su yi aure ba za su zauna su saurara a ranar kuruce jini uku wato tsarki uku sai ta yi jini uku jini na farko idan ya zo ya ɗauke sai wanka ta koma sallah idan wani jini ya zo na biyu nan ma ya ɗauke sai wanka ita sake wani jini na uku daga wani lokaci ko ta halatta kowa da zuwa nima wanda Allah ya rasa wa kuma ya aure ta amma idan an mutu masu suka daya suka biyu ba dama wani ya neme ta domin iya auren wata mijin yana kanta lokacin da suka biya ya ga dama zai iya wani ta in kika hau ne kuma to da da mijin da ya sake ta da kowace irin namiji ba dama wani ya neme ta sai ta gama yin Iblis da suke sama ko ya dawo ba da aure tsakanin gida a ruwan aure sahihi ko sun yi zama sahihi suka rabu daga baya in ta gama gida ko ya ga dama zai iya mayar ba ne ta yadda. Da ba na Allah ce mata da aka sake suka uku ko suka alkin ko suka daya ya karfan da ya auku binin na za su zauna ba za su yi aure ba za su yi sauraro na jini uku rasu gobe sanana cewa ya fito da wannan baya halatta ga kowane nan mata da aka sake su suka daya ko suka ko uku an yi suna ma harabar lahu fi a babin na su koyi abin da Allah ya halitta a cikin mahaifa sanan shi da na aure yawan mutane suna zama cewa idan aka ce mace in ce wata abu shi ke nan magana ya ƙari wata abu wannan hukunci ne a wurin yayin ya ƙarawa wanda ba su fara haila ba ko kuma tsohuwa ta fi yin haila haila ba ya zuwa mana irin mai shekara sittin saba'in zuwa sama wata ne da ganin haila su suke ɗaukar wata abu su ce wata abu za ta yi aure amma mai ganin ita ba za ta yi amfani da wata wata ba da za ta yi amfani da ruwan jini ta ce yi jini da ita biyu ita uku shi ke nan ita da ya rayu kuma su mata Allah kowar tsere da Allah ya malice ta a cikin mata akwai da zanen jini duk kwana goma sha biyar ita ba sai wata ya ji ba duk kwana goma sha biyar ba bai sauran sai jini uku kwana arba'in da biyar kenan cikin za ta yi wani abu nan akwai mai gani wata wata akwai mai gani wata biyu a bai ta wata sai ta yi wata shida kenan ga wasu ya aure akwai mai gani wata uku a ga wata sai ta yi wata tara kafin ta yi aure akwai mai gani wata hudu ta ga wata sai ta yi shekara guda kenan kafin ta yi aure akwai kuma mai gani shekara shekara ita ta jini wannan shekara ba ta kare da yin wasu wani shekara to za ta yi jini uku ne da Allah ya faɗa a nan kaga za ta yi yawa shekara ko kenan za ta yi da a wurin zaman isa ba ana amfani da wata ba ne yadda da mutane suka ɗauka a'a wato ana amfani da jini ne kamar yadda Allah ya faɗa a wani aya da Allah ya ce idan mace bayan fara da jini sai ta ga ala a ƙarfi to kan ta dole ta faɗa wa iyayenta a faɗa wa fili da ya yi ga ganin da cewa sauran abin suke da gano su da ita wala ya suna ma kalaka ma fi a halina amma na cikin kunna yomi da zillahi wa yomi na idan ke su mata sun kasance sun yi imani sun ba da gaskiya da Allah sun ba da gaskiya da manzon Allah kuma sun ba da gaskiya da ranar lahira to lallai wajibi ne in sun ga akwai ciki kan su dole su faɗa wala ya sunna ma ma'ana Allah fi ka hali wa kuma su kunna kuma sannan cikin su wanda ya shige ta suka haya ko suka biyu a hausa da rashin hinna shi ne ya mutuntunta ya fi dacewa da ya bayar da ita wanda wani ya zo ya ce yana neman ta shi ne wani sanada in ji ita bai kare ba shi ne ya mutuntunta ya bayar da ita ko da ba ta yadda ba zai zo ya ce na yi rana wai da ke ba da ke wa kama a da ko ta ki fi ba da ta fi wannan zama na ita ina Jirani Islam Allah ya san suna nufin gyara ma'ana idan kowace a cikin jira nuna shi nufin ya gaji ita ma matar ita ma ta gaji domin ana so idan an samu matsala tsakanin mata da miji to kan a yi zama mai da ita zai za ka mai da ita zai zama so kasar da amince da jima a bari su zama kowa a cikin jirgin jima shi da zama ya shiga yin tarazuri ita ma ta gari don mace za a fi kan ta kowa gidansu ta zama na tana bin tashi daki ba wani jin daji da ɗaji ta ne gidan ta ne a gadon ta ne ko wani ya ta ne to idan ta kowa gidansu to ana so iyaye su nan dan jika su kuma ma'ana an ba ta wahala kuma da zamana ana ba ta wani yara da wani kowace da wani a ba ta wahala sai ta yi goma wa ɗaki sallah da yake na ranar islama idan sun yi shiga yin da ba su yara a ranar su wani hukuna wani amma suna da haiti duk da da shi a rikin da shi ma a rufi irin yadda maza kuma suke da haiti a kan mata ko kuma mata suna da haiti a kan maza wannan mutane a rikin da ya zama amma ana yi duk da haka maza suna da daraja fiye da mata wallahu azizun ana mabuwayi ne a cikin mulkin sa a cikin musallan wajen
السلام والوسان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون السلام مرتان فإن ضاقوا بمعروف نوفقهن بمعروف نقول بإنسان ولا يملكوا أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيمون فليملكوا تلك حدود الله فلا تنسكها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون الا تتعلم في سكه wanda idan mutum ya yi zai iya zuwa ya yi jiko ya dawo da matarsa Allah ya ci barra ta yi suka biyu ne in zama ci mata suka daya za ka iya jiko da dawo suka biyu za ka iya jiko da dawo ana cikin sami kayan jiko suka ɗaya ne ko suka kuɗe a yi ku bi ma'aru wajibi ya gare su ku riƙe su ku yi zaman aure ba su kuta ba su taɓa ku yi zaman aure kan wani kutuwai aure su yi mu in kuma zan ya gaba to kuna iya cewa bi imanin amma da kyautatawa idan za ku yi rabuwa ku yi rabuwa da kirki ba rabuwa na hannu riga ba a dole kuwa ya fi saboda ba a sace da wani ba ba ta kama da ce ba za ya yi da ku ba ya halatta a gare ku ya kuma zaɓe an samu min ma halin rubun a shaikan ku karɓi wani abu cikin abu da kuka ba wani nan mata bayan ko da ke su sai su biya kuɗin aure ruwa wani ya kwace kayan waje ya kulle goma ce ba zai ba da kayan waje ya biya da kudin aure bayan ko shi ne ya take ta illa an ya kafa sai dai idan kun ci tsoro an gane shi ma hudu da lahi waɗannan matan ba za su iya tsayar da hajjojin Allah ma'ana ba za su iya jin dokokin da Allah ya ajiye ba ba za su iya zama da ita ba kace ita ba ta sata na ga alama cewa zai kawo wata to tana iya jan kuɗi da ku ji duk Allah ya ji ma hudu da lahi idan kun ji tsoron cewa ba su iya tsayar da hajjojin Allah ba fala ta nana alaihi ma to babu laifi ba mijin da ita matar shi mata da su yi cikin abu da ba shiga ta da shi ta biya da kuɗi da wani aure shirka hududullah wanda dokoki ne na Allah fala tana da zuwa karku ke kaka karku ke tare ta kuma yadda aka hududullah duk mutumin da ya tare ya koki na Allah abin da Allah ya hana ya aikata ko abin da Allah ya ce a bashi bai أولئك هم الظالمون وإن سوري الظالمين وإن كنت تكرهون الظلم فلا شيء
فإن بلغها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن بلغها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن لها ولا تريد له من مال حتى تشكي زوجا غيره فإن لها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون التي فإن لها تبان ta dawo ya yi biyu suka biyu bayan ta dawo sai kuma ya ba su ke ta ya zama suka dawa uku daga nan ba za ta yi su lamu ba za ta ƙara halatta gare su ba in ba su bayan wannan suka da uku da ya yi mata hatta ta kira har sai ta auri zaunan wani miji mai rahuwa da bani ba mana ba dama ya dawo da shi sai ta yi wani sabon aure sun rabu ta yi shida ta gama sannan ki sake dawo wani kira ko kuma ya rabu da a nan a kuma ya suka daya kafin gida ya tsare Allah ya ba shi dama zai iya zuwa ya dawo da shi in kika tsire ma zai iya zuwa ya dawo da ita amma in ta kai uku ba dama sai ta auri wani akwai wanda suke cewa idan za su mata suka ɗaya suka biyu suka uku sai ta auri kamar kamar kwara ne faɗa akwai masu cewa in dai suka uku a cikin kalma ɗaya wani yana bakin suka ɗaya ne wannan kurku ne za a san zamanin manzon Allah ya samu mutum ya koma rahama in kuma je suka suka uku ana bayarwa amma bayan manzo Allah ya bar duniya sai dai Abubakar ya zama halifa a cikin karatu da wasanni bayan ya koma rahama sai da ya koma radiyallahu anhu ya zama halifa shekara biyu daga nan duka uku ya yi yawa suka tasu suka uku sai tara wasu manyan sahabban manzon Allah da suka yi tufaki a kan cewa duk wanda ya yi duka uku a kalma ɗaya ba dama ya dawo da take sai ta abubuwan suka hu a kalma daya ya tabbata a cika hudu to wannan a kai duka sauran mazhabobi suke har zuwa yau da ba yi kusa su a kan suka hu a kalma daya ba dama ya aura sai ta abubuwan فإن لك فلا تجد له من بعد ولا تجد رجلا غيره فإن لك to idan wannan miji na biyu da ya aure ta bayan iya faka cika uku su tayi wani aure sai wani abu ya gama da wannan miji na biyu sai ya sake ta ta gama ita Allah ya fara nuna a rai ma babu laifi a tsakanin wannan tsohon cikin da ita wancan matar ba babu laifi an yi tsara da a su dawo sake yin tsawoyi na biyu ba da jiki ta gaba inda in zanna an yi kima hudu da ba idan sun tabbatar cewa za ku tsayar da dokokin Allah za ku umarnin Allah ita matar za ta yi biyayya na aure shi mutum zai iya ba ta abinci zai iya ba ta hanki na aure ba da ya ce babu zai yi dawo da auren fatilka hududullah wannan dokoki ne na Allah yubayyana Allah yake bayyana ta da kawai ya alamuna ga waɗanda suka sani don su yi lura don su bi abin da Allah ya faɗa mana Allah ya faɗa fa'in sakamku
وإذا بلغتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ولا تلبسوا النساء قبل من أجلهن فأمسكوهن بالمعروف وصرفوهن بمعروف ولا تمسكوهن جهارا لتهتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فابتكروا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يبلغ به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ألا أسأل سوى وإذا طلقتم النساء إذا كنت جماعة فينا جماعة سيدة سيدة فبلغنا أجلهن sai lokacin tsarin ittarsu sai ya zo kusa ya rike da wasu rafana hudu ko biyar ko uku ko daya ta ƙara idda kafin da kuma wannan aya sun kuma yi tsawa ne suka ji mata sai suka yi ta ya kuma ƙarewa sai su ya dawo da ita in ta dawo sai su ya fuke ta in ita ya kuma ƙarewa sai su ya dawo da ita suna yi haka ne wajen kuma da mata har ta zauna wata hudu an dawo da ita kuma ta girma wata kuma ba nawa kenan wata shida kaza da dawo kuma an ga sakar ta zama wata wata wata kuma ba wata tara kenan shi na da tawai za ta ga su mun da sana idan kun saki mata kaba da kana da da wata sai lokacin tsare wani da su zo kusa saura ka dan su tsare tsare su ba su ko wannan bi ma'arufi ko kulle su dawo da su su zama da su zama aure ba su fitarwa au sabri ko hunna ko kuma ku kaje su shi ma abu ke shi ma ta hanya mai kyau babu fitarwa wala tusri ko hunna jarara kan ku dawo da su ku rike su da tutarwa bi ta'adar bi ta'adar ko domin ku yi ta'adar ji ku bi ciki a kansu Sakura sai ta ne masa farfinanta don ku ba ta wahala Allah ce wa wannan fa'al zalika duk wanda ya aikata haka fa kalla lama nan sahu hakika ya tuci kansa ya zalunci mamalolin zai da ya tura kansa zuwa ga azaba Allah shi ne ba ta ce duk ayatin lahi mu'min kar ku yi dokokin Allah da rubuce-rubuce da Allah ya tabbatar da Qur'ani da shirkilanci kar ku dauki aure da wani abun wasa wa kuru ni matallahi alaikum kuna ni'ima da Allah ya yi a gare ku Allah ya ba mu musulunci kana musulmi ko gode wa Allah akwai wani ina nan haka zai rayu haka zai mutu a kafurci ya tafi azab to sai Allah sai maka ni'ima ka zama to musulmi wani kuruni wata rana a yi وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة sannan suna abinda Allah ya saukar a gare ku na alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ne ya yi hukunci Allah ya yi muku wa'azi da wannan kimomi da Allah ya yi muku wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani cewa annan na aiki Allah bi kulli shay'in alim masalan komai da komai ne in ka koyi abu ma ya sani in ka bayyana ma ya sani wa asirru qawluhum aw yahru bihi innahu alimun bi dhati sudur
وإذا بلغتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن أزواجهن إذا تواضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكي لكم وأجره والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا ألقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن يسكن أموالهن إذا تناقوا بينهم بالمعروف ذلك يؤذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألا يسألك سوى وإذا طلقتم النساء إذا كنت كماك هو ذاتي فبلغنا أجلهن في وجه ماتا لغة الآية والإذن في يقضى فأنا التي فلا تأرضوهن يا قيا يوم ماتا وتولي يوم كم جزاء الله هنا تقري أن يسير أزواجهن ba za ta auri wancan tsohon mijin nata ba saboda ake nufi a wannan aya idan miji ya fi mata sai ya kuma ƙara inda sai mijin nan ya dawo ce yana so ya mai da mata to kada iyayen matan ce su ba su yarda ba saboda ya ta mutuncin su ya zage su ya mutu menene ya yi menene Allah ya ce ba su da dama kar ku ce za mu zo ku tsare ku hana ita wannan mata da kowa na yi mijinta wanda ya kuke ta insha Allah ko kuma ta gama ita wato in ta gama ita to mijinta ba ta ma da zuwa ke da mai ita sai ya shirke mani ba suka daya ko suka biyu sai ya shirke mani ba da ke ita ya ƙari to in ina son mijinta to Allah ya ce ku iyaye wato iyayen mata kar ku ce za ku zo ku tsaye kwana kuma ku yi ta sai dai bayan rau a hausawa suna cewa mugun da ka sani ya kuwa da ba sai ba ku sai da wannan tsohon mijin ta ne ta san halinsa ya san halinsa to Allah ya ce ba za ku yi wannan aiki shi ne haruwa da wannan ku iyayen mace wato iyayen matan kar ku ce za ku zo ku hana ta auren da tsohon miji nata idza tarano bainahum bil ma'ruf idza ne kun yi yarjejeniya sai shirya ta ta dawo da baya shi ma ya dawo da baya tsakanin mata da miji sai an za a ga aure ya mutu an yi doke doke wani ma a kotu ba za a je a wasu an yi kankanta ina yi wa kayan sai na wakarwa ina cikin ko mutum ne ne ina zaki suna zaki amma daga bayan kuma zai ga an dawo kuma an shirya kamar ba a yi wani insha Allah da haka Allah ya ce wala ta bulu wanda an yi kina ruwa da wanda idan karama mai na mun bil ma'ruf zalika wannan hani da Allah ya ce ku iyaye har ku ce za ku hana mata koma ɗakin jininsa Allah ce yi abu biki Allah ya yi wa'azi da shi ne man kana min kuma yomi da billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance a cikin ku ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da ranar ƙarshe duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah shi ne idan Allah ya sanya doka ba ya ce kare ba a tilka hududullah ذلك ذلكم أرجي لكم yin haka ku haka ku bar ana koma ba aikin su alka lahu shi ne ya fi alkaini shi ne ma'anar alka shi ya fi alkaini a gare ku insha Allah wa aka haro lahu kuma su ne haka a gare ku domin mata da miji idan sauran ku suka dawo suka shirya suna son juna to ku iyaye idan kuna neman zama lafiya to ku bari su kuma auren domin idan kun hana za ku abu masu bayan gida zai koma da shi ne ta suna aikata abin da ba shi ta bayan gida ko ba ba su suka yi ta san ya san ko matar ta ce da mijin ta ne ta in sun dawo suna son juna ba su zo ku ne kuka kuyanta ba ai ya ci mutuncin mu don haka sai bayan ba kwanan nan akwai wanda aka yi faru mutum ya ce zai bayan rasa to ƙarshe zai suka biya ya ci a wani tsakanin ita matan da shi tsohon mijin sai da suka haifa a wani yaya sai ya wani ƙarshe kuma dole sai a kawo sai ya ka dawo dole kuma ka mai dawo kaga wanda ya ne da aka haifa a wani guda biyu na dala bai zama bai zama kara ya bai zama kara da miji ya shirya sun sai ke ta tsakanin su idan ta rawo bai zama mai faru ko sun sun yi tsirge ya sun yi kamariya tsakanin su zalikun wani rabin wadawa yin haka shi ya kuma da kwanciyar hankali a gare su su iyaye da kuma kwanciyar hankali a gare su su ma'auratan wallahu da alam domin Allah shi ya san abin da yake gyara tsakanin ma'aurata wa an tula ta alamuna
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن سواد منهما وتجاوز منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير wannan aya kuma Allah zai mana bayani idan lallai ya kama sai an rabu da sai ya zama tsakanin mata da miji aure ya tsare amma kuma akwai na ko akwai ya wanda ake shayarwa tsakani to Allah ce wal walida idan an rabu mata da miji aure ya mutu amma akwai na ko ya to ita ma ma'ana masu neman kowannen dagoya yurdina aura da wannan to wadannan wato ita kuwan ita ne ne a hannun tayar da wannan ɗa za su tayar da wannan ɗa rana aulaini kare laini shekaru mutu kakku idan limanar da ko an yi zuwa ba'a da wanda ya yi ko ya yi suka wannan shayarwa amma shayarwa ba na ke sai ya kai shekara da suka sauko ba kamar da Allah ya faɗa a nan kawai da ta da yanzu ana iya yayewa shekara ɗaya da yanzu wato shekara ɗaya da wata shida in kuma an ga dama ana iya cikawa shekaru biyu da kamar da Allah ya faɗa a nan amma ayar cikin kotu da akafi inda Allah ya ke cewa wa amruhu wa misaluhu salatun shahara daukar ciki da yare da wasu tarewa zuwa yayewa yana daukar wata talatin ne a cikin wata talatin in ka cire shekara biyu wata ashirin da hudu sai rage wata nawa saura wata shida to shi za a tsaye a musulunci in wata tarihu bayan aure an ɗaura aure da wata shida sai wata tarihu to ɗan namiji ne wata ce da shi ne mafi ƙanƙanta a wurin wato a mafi yanki wata shida ko wata biyar da kwana ishirin da biyar wata shida da kwana biyar biyar saboda ana iya samun wata wanda bai shiga wato wata wata mai musani na samu wata biyar da ya yi musani ta bari ba da wata biyar da kwana ishirin da biyar in ba ta yi aure ta yi wa wata biyar da kwana ishirin da biyar to aure ya ba laifi amma in ta haihu wata biyar da kwana ashirin ko wata biyar da kwana goma ko wata biyar ko wata hudu ko wata wata da wata biyar da kwana ashirin da biyar zuwa kasa in ta haihu wannan shi ba laifi ba ne an zo da shi daga wani wuri ne ma'ana an samu ce kafin a yi aure da haka idan kuma aka yaya yawo wata shekara da rabi a cikin wata talatin in ka cire wata goma ta takwas saurana saurana sauran goma ta cikin wata talatin na cire wata goma ta takwas saura ta cikin za ka ci sa yawanci mutane suke yaya yara shekara ɗaya da rabi domin yaron nan ya samu shan nono sosai ya tafi ke nan wata talatin da yi amma a nan Allah ya ce wa zuwa da uwa da ta haihu ta yuti ila aula da wunna kuka ku ke tare da kansu aulai shekara da suka da ya suka hu bi mana aura da ake kuma razara a wurin rashin mutum da suka wannan shayarwa da wa'adda mawuni da hu akan shi wanda aka yi masa haihuwar idan sai ba da mata shika daya ko shika biyu ko shika uku ta riga ta kawai yadda kuma akwai da a hannunta dole ne za a zo a zauna a yi tarayya shi uban ɗan ko uban ya shi ne rika ba da abin da za a ci da ciyar da matan a zauna duk wata nawa zai rika bayarwa wa ayyuka da wurin rikon wannan rikon wannan cirewa da tufafi cirewa da abinci amma fi ma'aru ta hanya daidai warwarar matansa lafiyar lafi lafi cikin lalusa ba a rawa wa rai sai abin da za su iya ba za a ce shi na tara ka ne da mafi a cikin goma wata sai ya kawo dubu da ba idan tara ka ne ya ba da daidai lafiyar warwarar matansa in da kuɗi ne shi ma ya kawo daidai lafiyarsa la kuma lahu nafsu da kawo tsara la kuma rura wa da suke wariya Allah ya ce kar a cutar da mahaifiya saboda ɗanta a jira mahaifi ne ta bari abin da zan baki kawai kowane wanda ta baki rubuya a a saboda ya jira wala mawudu da hudu wa laifi haka nan kuma kar a takura a cutar da shi uba saboda ransa tunda ka ce ka kote don kawowa maka da kowane wata sai na kawo dubu talatin kar a yaka jira nan wa da ba shi sun zirari haka nan wanda ya gaji kula da yaron ko babban ɗa ko kuma ƙarin uba ko wani uba shi ma gwargwaron abin da Allah ya wuri da ƙarfi shi ma da zai bayar فإن أراد ذلك وإذا مبارك وطني القيام يا رب أنت راض منهما yi yarjejeniya sun zauna sun shirya wata shawari sun yi shawara watan gobe za a shirya yawon a mama Allah ya fara nuna a alaihi ma babu laifi a gare su yin zauna ga sun yi ta sun yi shawara sun yi yarjejeniya babu laifi in ji Allah amma wani abokin a rasu an san san su yi auradakun amma idan sai ku ba ka sha'a idan bauta na zan sai mai yafi mana ko zan sai wa wanda ban da shayar da Allah ce nan ma babu laifi babu lissafina a yin kuma babu laifi a gare ku idan fallastu ma a kai su bil ma'ruf idan dai kun bayar da haƙƙin da ya zama yake kan ga ita ko yaron kun biya da an rabu lafiya babu laifi wannan kuma mun yi tsoron Allah وأنا بالمغني سوى أن الله حكيم الله بما تأمرون بصير duk abin da kuke aikatawa wani gani ne yana gani zai kuma fara kowa da abin da ya kuka na.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
الذين هو منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولهم آية الله بما بيان زمن تكبر idan miji ya rasu wannan ayoyi na baya sun yi mana bayani ne kan maganar kisa da yadda zaman idda na kisa yake da kuma hukuncin shayarwa idan mata da miji suka rasu shayarwa Allah ya ce yana kan kowa ne ba wata ba a wannan aya kuma Allah ya ce wanda zai yi da wannan minku wa'inda suka mutu a cikinku ويذرون أزواجا sai suka bar mata mata ne ko biyu ko uku ko hudu to Allah ya ce tarafafna bi anfusihinna waɗannan matan za su zauna ba za su yi aure ba za su zauna ba aure arba'ata ashhurin wa ashar watanni huɗu da kwana goma wata hudu da kwana goma shi ne zaman takaba wata uku inda kwana arba'in kuma shi ne takaba wannan takaba da Allah ya ce a zauna wata hudu da kwana goma din nan dole ne a kan masa musulma dole ne amma kuma idan musulmi ya zama yana auren kirista wanda ba musulma ba ko ba yahudiya wanda ba musulma ba ita ma dole za ta yi wannan zama abin da ya sa Allah ya yi wannan zama wata hudu da kwana goma saboda ne zan akwai ciki in wata kila ciki ya shiga ba a sani ba to kafin wannan wata hudu da kwana goma ciki zai bayyana Allah yana kiyayewa ne kar a ɗauki dan wani a je a kai ma wani dalilin zaman ta kawai ne na Allah ya yi da rabon sabi an su bigin na arba'ata ashkurin wa ashara za su zauna ba za su yi aure ba sai sun zauna wata hudu da kwana kowane jiran wani za ba da kai na adada wannan idan sun kai wannan lokaci da Allah ya yi ba musu wata hudu da kwana goma sun zauna wata hudu da kwana goma sun gama to fara da alaikum Allah ce babu laifi a gare ku kowane iyayenku فيما فعلنا من أبو مهنا a cikin duk abin da suka aikata wa kawunan su kamar ado sai wanka sai ado fita babu da su yi ma'aru ne ne sun yi halar ta hanyar shari'a a nan yana nuna cewa ita na zama ta gaba ba za ta yi ado ba ba wanka da sabulu mai ƙarfi ba za ta yi ƙarfi ba ba za ta sa kaya kaya irin na ado ba idan ban aji ku tare da sa fararen kaya wanda idan wani ya tashi da cewa da ta cikin wani in ban aji kuma ta sa fararen kaya in ba da ku ta sa fararen kaya amma ya ka ta sa wani kaya mai nuna ado wanda zai nuna har wani ya yi sha'awar da ba za ta yi a kitso mai kyau ba ba za ta yi kwalliya ba ba za ta sa turare ba ba za ta yi kashe ba duka waɗannan abubuwa an hana mata mai ta gaba ta yi ba zuwa ta yi zauna kamar zuwa gidan suna ko gidan aure ko zuwa lokacin mutuwa duka ba za ta je ba za ta zauna ne da mafsali na musulmi na abubuwa ta ashirin mu'akar za ta zauna wata kusa kwana goma ba ta ko ina sai dai idan ba ta da ba ta abinci shari'a ya ba da dama za ta iya fita ko ta nemi ruwa ta tsaya ko ta je ta yi dako ko ta yi wani aiki na neman abinci domin idan mutum ya mutu ba ya da a yi dukiyarsa a ciyar da masu sakawa ko kuma ya rage ba ba ba dama sai dai idan ba wanda zai ba su kudin za su iya tabbara ce amma su rancen abin da zai kai mai gaba ta gaba idan sun gama in an zo rabon gado in an cire musu kashi da ya cike takwas to sai a ce su kawo rancen da suka gaba sali da wasu da su dubu tamanin sun ci abinci na zaman ta gaba mai zaman zama raba gado an ba su nasu rabo da su kawo a wani suka gaba da sai a karba dubu tamanin sai a raba gida takwas kaga za a cire dukkan goma a sake mayar mutu sannan sauran kuma a mayar kan kayan magana amma idan akwai wanda zai ba ta abinci kamar a cikin dangin miji ko a cikin dangin a cikin iyayenta ko za su ba ta abinci ba amma ba a cikin kudin mawaki ba ya kala ce bai za ba gana da rahunna فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف وإياي بعد ذي idan sun aikata wani abu da shari'a ya nuna ba da yawa to in kana ta gaba ya kare ta kanka saboda neman ma'auri ba zawari wannan babu ne da shi da Allah wallahi ma ta waro da kabirun Allah ba ta yi ne bai ba da labari da abin da kuka aikata ba ولا جناح عليكم فيما أوتم به خيبة النساء من خيبة النساء أردنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا wala juna alaikum ku maza babu laifi a gare ku fi ma an rufe biki min ilmati da tarihu cikin abin da kuka yi kewaye da kamar wanka na neman mace wanda mace ce ya mutu ya barta babu laifi idan ka nuna alama kana son ta amma ba yi ma gaba da gaba ba misali ka zubo bai zuwa a ce ko da gida sani ya yi wala ya zo baki ya yi wala ya kama ta mana ha inda mutum na ruwa ta kamar shi ya ya koyi sai ka tsaya a bakin nan ka gani shi ya kasa da yanki ne wala ya ce ba ku ne ko kuma ka ce mata ha gaskiya ina da kyau Allah ya fi kyau ka tsaya a bakin nan amma haramun ne mutum ya zai sayo kaya na kayan abinci ko wani kayan kushari ko wani abu ya aika wa musulmi ta kawa ko ya zai sayo ko wani kama ko ya zai nama ko wani abu ya aika wa musulmi ta kawa wannan haramun ana alaƙi wa lafina a raiku ko maza babu laifi a gare ku shi ma a wani biki cikin abu da kuka yi jiwaye da kaman wanka min kilimatin nisa'i na neman mata masu sakawa au a karan kuki an kuki ku ko kuma kuka koye a cikin zuciyoyin ku cewa in ta gama inda za ku aura suka Allah ya ce ba laifi nan ka kulla a zuciyar ka cewa in ta gama sakawa za ka aure ta ba komai in dai ba ku zo fili ka zauna kana zuwa gida a fili kowa yana gani ba wannan babu laifi da Allah ya ce alim Allah domin shi Allah ya sani annahu sanadru lahunna lallai za ku ambace mu a cikin zuciyoyin dole sai zuciyar ku ta kawa ta ku cewa kuna son su ji an amma walakin la la tuwaidu wannan sabar kar ku kalla aure ni ma aure a koyi ku da su a aika a kira ta ko kuma ka samu lambar wayarta kana kiranta a waya kuna kira Allah ce kar kai haka illa an ka kuru kawai ma'arufa sai dai in za ku fi magana magana mai kyau wanda aka faɗa a baya ka yi jiware da kamar wanka ka ta fitiro da magana wanda yake dai a fili ba ne ma bari amma in ka san cewa lallai tana son ta amma kan mutum ya fito iri iri kuru tana zuwa hira tana kuma zaman ta gaba ko tana zaman yinda na fika uku amma suka dai suka ji wannan haramun ne ba kwata kwata da aka Allah ya ce wala ta zai kwarfin nisa'i har ku kulla niyya da niyyar kulla aure a ta yi wadda gida ko wajen da ku har sai idan inda ya kai konewa ma'ana inda ya ƙare ta gama inda ko ta gama ta gaba ta ƙare sai wannan kana iya zuwa ka zo ka nema wa'ala kuma sani cewa Allah ya yi mafi rukunin Allah ya san abu da cikin rukiyoyinku ba da ruhu tsoron azabar Allah wa ana kuma sani cewa Allah ga kuri Allah ne gafara ne halimu sannan mai zikirin azaba ne ga wanda ya saba wa asunan wajen sansa. لا جناح عليكم إن كلفتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
kamar mata masu zama wanda muke so kamar kai saboda tausayi ko saboda mutunci